بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar biyar ga watan rabi'un al'akhir shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 27 ga watan satumba 2025 wannan shine darasi na 91 cikin jirgin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam abubakar ibn abi asimin allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na as-sunna na al-imam abubakar wato Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim yana ɗaya daga cikin muhimman littattafai da suke karantar da aƙida da manhajin magabata na ƙwarai. Ibn Abi Asim ya rasu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Muna bibiyan wannan malami yayin da yake mana wato karatu a cikin Fadlu Umara ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. za mu tashi a lambar tarjama ta dubu da ɗari biyu da casa'in da biyar inda ya ce haddasa na bulu kasibin قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده ما سلك الشيطان طريقا يمر فيه عمر wannan hadisi mala ya karɓo shi daga Yaqub ibn Humayd ibn Kasib wanda an sha jin hadisan shi daga cikin mashahuran malamai da ibn abi asim ya riwaya daga gare su shi kuma yace daga abdul aziz ibn muhammad wanda aka sani da ad-darawar jike an suhail daga malam suhail ibn abi salih daga baban shi abu salih as-samman kenan daga abu huraira sahabu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam qala abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadi na rantsa da Allah da raina ke hannunsa ma salaka shaytanu tariqan yamurru fihi Umar shaytan baya shiga hanyar da Umar yake bi wannan hadisi ne tabbatacce isnadi ne kyakkyawa wannan da muke ganin sa kuma hadisi ne mashahuri tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yana bayani akan falalan Umar da kuma yadda shedan ya cire rai daga samun wani abu daga gare shi da aka ko ya ganshi ma ya bi wani waje to kawai sai ya fita batun sa ya san babu abin da zai samu wa haddathana yaqub ibn humayd shine da ibn kasib din can qala haddathana ibrahim ibn sa'd ibrahim ibn sa'd ibn ibrahim ibn sa'd ibn abi waqas an abihi daga baban shi sa'd dan ibrahim an abi salama daga abu salama ibn abu salama ibn abdurrahman ibn auf an abi huraira daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah ya ce kad kana fi ma khala qablakum muhaddathuna hakika ya kasance a cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai muhaddathuna المبني المبني على المفعول محدثون waɗanda ake musu ilhama shine ma'anar muhaddath wato waɗanda Allah yake sanya magana tsayayya a bakin su wanda Allah yake ba su gamdakatar wajen tunani da zartawa wajen shawara da ainihin faɗan gaskiya fa in yakun fi ummati ahadun minhum nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan akwai irin waɗannan mutanen a cikin al'ummata fa huwa Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab yana daga cikin mutanen da Allah yake musu ilhamar gaskiya da dacewa wannan yana tabbatar da karamar waliyai domin walittaka ce daga Allah Allah ya ba mutum dacewa da faɗan daidai sannan kuma yana nuna cewa Umar dan Khattab ɗaya ne daga cikin ire-iren wali waɗannan waliyai da Allah ya mashi wannan falala ta dacewa da abinda Allah yake so a wajen magana radiyallahu anhu wa haddathana duhaymun qala haddathana ibn abi fudayk an abi an ibn abi zinad عن ابن أبي أتيق عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وفي أمته معلم أو معلمان فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر فعمر بن الخطاب wata riwaya da muka wuce ita ma kyakkyawar riwaya ce ta fuskar isnadi kuma hadisi ne wanda yake cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafan musulunci wannan riwaya ita kuma daga Duhai Duhai shine Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi shi kuma yace daga Ibn Abi Fudayk wato Muhammad ibn Isma'il ibn Muslim ibn Abi Fudayk al-Madini wanda ya rasu 199 bayan hijira shi kuma yace an ibn Abi Zinad wato Abdullah ibn Zakwan kin shine ibn Abi Zinad an ibn Abi Atiq ibn Abi Atiq wannan jikan Sayyidina Abubakar sunan shi Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Atiq an abihi daga baban shi shine Abdullah ibn Abi Atiq an Aisha ta radiyallahu anha daga sayyidina Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kala tace manzo ya ce ma kana min nabiyyin babu wani annabi illa wa fi ummatihi muallamun aw muallama sai ya zama cikin al'ummar shi ko wani mutum wanda yake masa ilhama mutum ɗaya ko biyu fa in yakun fi ummati ahadu idan akwai su a cikin al'ummata faminhum Umar ibn al-Khattab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga cikin su akwai Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wannan ma isnadi ne kikkiawa a a cikin sa mun ji wancan Ibn Abi Zinad shine Abdurrahman ne wannan ba Abdullahi ba dan uwan kenan to Abdurrahman kaga tagayyara hibzuhu bi akhara da haka isnadi ne kikkiawa wanda kuma asalin shi na cikin mujammu tabarani al'ausat da kuma littafin fada'ilu sahaba na limam Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin abin nan ibn Sa'ad at-Tabaqat da makamantar shi wa haddathana al-Hasan ibn Ali Hasan ibn Ali al-Hulwani ke قال حدثنا سعيد ابن سليمان shi kuma yace daga malam Sa'id ibn Sulaiman al-Dabbi al-Wasiti al-Bazzar wanda aka fi sani da suna Sa'ad Waihi kenan قال حدثنا مبارك بن فضالة مبارك بن فضالة yana da matsala ba a karbar riwayarsa an ubaidillah ibn umar an nafi'in an ibn umar qala sayyidina abdul umar yace dakhala ibn abbas ala umar hina tu'ina ibn abbas ya shigo wurin sayyidina umar dama kuma yana cikin mutanen shi kebantattun mutanansa sai ga shi ya shigo wajen shi bayan da aka soki umar da makami din nan faƙala sai ya ce masa jazakallahu khairan ya kai umar Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi Allah ya cika maka ladarka alaysa qadra da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yu'izza Allahu bika din dama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a yace Allah ubangiji ya ɗaukaka addinin musulunci ta hanyarka wal muslimuna mukhtafuna bi makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'ar to kai kana kafi musulmai kuma waɗanda suke yan akalliya yan kaɗan sun kasance a ɓoye suke a makka ba sa iya fitowa su bayyana addinin saboda zaluncin quraishu wa kanat hijratuka fatahan hijira da kai ta zama buɗi ga musulmai walam taghib an mashhadin shahidahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi qitalil mushrikina kuma gashi baka taba wato zama absent ya zama babu kai a wani cikin yaki daga cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da mushrikai ba wato yana lissafa wa Umaru irin falalolin da yake shi wato hukiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa an karabin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu alhalin ya yadda da kai wannan isnadi ne da'ifi kamar yadda muka fada saboda mubarak ibnu fadala ya kasance mudallisi ne kuma yayi al'ana hadisin yana cikin littafin mujamul tabarani al-awsat asalin kissar tana da shahidi a cikin hadisin bukhari na babin da ke magana akan kissar kashe umar da mubayan sayyidina usman cewa ibnu abbas ya shiga gun sayyidina umar ya mishi maganganu irin waɗannan kwatankwacin su ya ce ce mashi ka gode Allah ka yi imani laƙad kana laka fil islami ƙadamun ko ƙidamun ka shiga musulunci da wuri ko kuma kana da kyakkyawan aiki da kawai musulunci ya ce yanzu kuma ga shahada ga kaza ga kaza ha umar yake ce mishi kaga abin da nake gaya muku kai da babanka cewa ku daina shigowa da waɗannan bararrun bayi naku cikin madina ibn abbas ya ce idan kana so za mu je mu sa yanda duk a kore su su bar garin da yace to wani yaushe kuma ba da ma sallu qiblatana wa takallamu bi lisanina bayan da sun ce sun musulunta suna magana da harshen mu wani koren su kuma to da gaske ne cewa an yi wannan kisa fil jumla sai tafasil da ya ambata anan duk da tabbatattun abubuwa ne a tarihi Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta addu'a Allah ya sa Umar ya musulunta sannan Umar musuluncin shi ya kawo buɗi ga musulmai haka nan hijirarsa sai na Umar dan Khattab wato wani abqari ne wani jarumin mutum ne cikin gwarazan musulunci wanda Allah madaukakin sarki ya bashi wato ƙarfin hali da jajircewa da faɗin gaskiya da hangen nesa akwai malamai da dama da suka mai tarajin da tafi mabambanta musamman a wannan zamanin irin akhbaru Umar ibn Khattab na Muhammad Muhammad ibn Yusuf As-Sali mujalladi guda akwai Al-Faruq Umar ibn Khattab na Rashid Rida akwai littafin Abqariyatu Umar na na na wannan na Aqqad na Abbas Mahmud al-Aqqad akwai Siratu Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab na Ali Sallabi duk waɗannan malamai ne na zamanin nan da suka tattara tarihin Umar suka shiga suka fita ka karanta za ka ga ajaib iri daban-daban akwai awwaliyatu Umar akwai kuma a can baya tarihin da aka yi masa a cikin littattafai da aka saba kamar cikin sirwa alamin nubala kamar cikin tarihu bagda afwan kamar cikin ainihin wato albidatu na yana ibn kafirin da makamantarsu Allah ya kara masa yadda malam ya sake cewa haddasana umaru حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عيسى بن منصور النيسابوري عيسى بن منصور النيسابوري wannan wato malami ne wanda yake mai rauni Isa ibn Mansur da shi da wanda aka ruwaito da gare shi wato Isa ibn Ibrahima al-Asqalani dukkanin su wato rauni ta fuskar ba a san su ba majhulai قال حدثنا سليمان ابن ابي سليمان المديني عن الزهري دغ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله عليه عن سالم دغ سالم ابن عبد الله ابن عمر كده عن ابيه دغ بابن شي عبد الله ابن عمر قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم manzo Allah ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma izzil islama bi Umar ibn al-Khattab aw bil Walid ibn al-Mughira ya Allah ka girmama ka ɗaukaka musulunci ta hanyar musuluntar Umar ɗan Khattab ko musuluntan Walidu ɗan Mughira qala mai riwaya yace faj'al Allahu da'wata li Umar khassa fi nafsi sai Allah ya sa wannan da'awa ta tabbata akan Umar keɓantacciyar da'awa a gare shi ku ji abin annabi ke cewa Allah ka ɗaukaka musulunci da Umar kuma amsa wa ta zama beyond musulunta Umar bayan musulunta shi sai ayyuka da yawar sa ɗauka musulunci Umar shi ya karya daular Farisa da daular Roma da daular kaza duk waɗannan manyan dauloli na, kafirci da suka daɗe suna cin karansa ba babbaka a zamanin sai na Umar aka karya su ana lokaci aka ci kasar iraki aka ci kasar sham aka bude kasar kaza da kaza aka bude baitul maqdis musulunci ya samu karfi ya samu karfin daula ya samu karfin tattalin arziki ya samu karfi na administration duk a zamanin umar aka yi wannan umar shi ya kafa asasin abinda ake kallo a matsayin daular musulunci shi yasa zaka ga su turawa masu yi karatun tarihi cewa ma suke umar shine ma shi ya kafa musulunci su a gunsu shi ne almu'asisul haƙiƙin dalilin islam a shirme irin nasu saboda a aikace shi ne yi wannan dauda wannan yana cikin amsa addu'ar da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ka ɗaukaka musulunci da Umar sannan shi kuma Walid ibn al-Mughira wa fil Walid wa fil Walid ibn al-Mughira ibnihi Khalid ibn al-Walid sai kuma Allah ya amsa ɗayan addu'ar manzo Allah sai sama baya yin addu'a Allah ya ki amsawa to sai ya zama Allah cikin ikon sa da kaddarawarsa ya kaddara cewa Walid dan Mughira a kafiri zai rusu amma saboda darajar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya amshi wannan addu'ar sai ya sanya ta a cikin dan mugira shine Khalid Khalid ibn Walid a lokacin da Umar yake matsayin babban komanda kamar a ce irin like cewa commander in chief go the armed forces na musulunci shi kuma Khalid shi kuma shine field commander shine kwamandan da ke basharantar duka waɗannan yaƙoƙin wanda ya yi yaƙi sama da hamsin yana cin nasara akan kafirai Allah ya amsa addu'ar maza Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya tabbayyana akan ɗan shine wani shine Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu haka ya jagoranci rundunoni a zamanin ainihin wato sayyidina abubakar da wani sashi na zamanin sayyidina umar ya yi yaƙoƙi ya ci nasarori na ban mamaki ya karya rundunoni waɗanda ba a taɓa karya su قال ابن عمر لا عمر يقول والله ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا جهل shinarar da Allah a cikin wannan addu'a da dai annabi taɓa cewa Allah ka girmama musulunci da Abu Jahal wasu riwaya ta shahara ana cewa annabi ya ce ne Allahumma izzal islam bi ahadil umarai Allah ka fifita musulunci da ɗaya daga cikin umar guda biyu Umar bin Khattab da Umar bin Hakam Umar bin Hakam shine Abu Jahal da shine Sayyidina Abdullahi dan Umar yake cewa sam ba haka abin yake Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ambatan Abu Jahal ba sai dai wannan abin da yake inkari ya ya zo a cikin tarihi duk da yake shi wannan isnadi ne wanda yake mai rauni ta fuskar isnadi amma abubuwa ne tabbatattu a cikin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sha faɗa kuma cewa babi na tarihi da sira ba a tsananta wato a kuntata faɗin abin da za a karɓa cewa dole sai isnadin shi ya zama keke da keke domin ba shar'antawa ake malam musulunci suna da suna ta'amuli da nassoshi na shari'a da ɗayan fuskoki guda biyu idan abin da zai kawo shari'a tauhidi sallah da duk wata ibada to wannan sai isnadin shi ya inganta keke da keke idan abin da za a faɗa ne na tarihi ko wata falala ko wata waƙi'a to idan isnadi ya inganta keke da keke to ana farin cikin shi idan bai inganta keke da keke ba ba a watsi da shi gaba daya za a faɗa a yi isti'inasi da shi a cire fa'idar da ke ciki abinda ake watsi da shi kawai shine isnadoji na ƙarya isra'iliyat wanda suke munkarat amma isnadi wanda suke masu galmi galmi haka irin waɗannan ba a watsi da su a wajen abin da ba shar'antawa ba mu kiyaye wannan taƙiƙi ne mai muhimmanci a cikin karatu saboda haka waɗannan abubuwa da suka tabbata a cikin tarihi akwai da yawa waɗanda inda in aka ce sai an tantance su a isnadance sai an zubar da sama da rabin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an sai an zubar da ita yanzu kal waqiya da ke faruwa a Kano ai akan wani abu ne da bai tabbata a isnadi ba amma yana nema ya zama wata fitina Allah ubangiji ya kare mu daga fitintunan rayuwa magana akan cewa an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da idansa da kwalli ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shayinsa a cikin al'aurarsa abu ne da ake faɗa ake karantawa kullum a cikin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ta fuskar isnadi bai inganta ba amma mashhurin abu ne a wurin malaman tarihi mashahuri ne kamar da shahara cewa an haife shi 12 ga watan Rabiul Awwal mashahuri ne amma bai da isnadi to suna nan da yawa har maganar misali ya je kasar Sham Buhaira ya ganshi ya ce kaza ya ce kaza shi ma mashahuri ne amma bai da isnadi cikakke saboda a wajen ruwaito sira malamai a can baya ba su ainihin wato sanya wannan tsananin ba sun dinga sassauci wajen ruwaito abubuwa waɗanda suke ba su shafi asalin shari'ar gundarin addinin ba to irin wannan ne to haka anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan addu'o'i a ruwaito su amma anan isnadin ya zo da wannan matsala asalin hadisin al-Imam Ahmad ya rubuce shi a cikin Musnad da cikin Fadailus Sahaba haka nan al-Imam Tirmidhi a cikin abin nan Jami' Tirmidhi haka nan Al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa haka nan Ibn Hibban a cikin Sahih dinsa da da wasu da wasu wurare makamantan wannan a cikin haka a cikin zafin ashari'a na al-Ajubi ya zo da Allahumma idil islam bi ahabbi hadain ar-rajulain ilayka bi abi jahl aw bi umar ibn al-khattab kuma abin mamaki ita ma riwaya Abdullahi dan Umar ce ya Allah ka ka ka ka ka karfa musulunci da daya daga cikin waɗannan da ka fi so sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba Allah zabi sai Allah kuma ya zabi wanda ya fi so a cikin shi sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa ita ina fata mun gano wannan wa hadathana Abu Bakr Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة يا رجل عبدة بن سليمان ده أبو أسامة عن مسعر لقى مسعر بن كدام عن ال- عن عبد الملك بن ميسرة عبد الملك بن ميسرة آه، أبو بكر الكوفي ال- الهلالي كان عن مصعب قال حدثنا ابن سعد أن معاذ بن جبل لقى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يجي إن عمر في الجنة عمر دي دان الجنة ne. wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ra'ahu fi nawmihi wa fi yakadatihi fa huwa haqq saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya gani a cikin bacci da duk abin da ya gani ido da ido to gaskiya ne inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala bayan wannan mukaddima sai malam mu'adh dan jabal ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bainama ana fil jannati idh ra'aytu fiha dar na shiga aljanna sai na ga wani gida faƙultu liman hadhihi dar na ce gidan waye wannan faƙila aka ce li umar bin al-khattab gidan umar dan khattab wannan isnadi ne sahihi al-imam ahmad ibn muhammad ya rawaito wannan riwaya sayyidina mu'adh yana nuna mana cewa wannan waƙiya ta faru ne an nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne a mafarki a cikin irin mafarkan da Allah ya nuna masa na gaskiya wanda aka tafi da shi aka yi jaula da shi a cikin aljanna wani lokaci aka shi har cikin gidan wuta a nuna mashi abubuwa don ya ba da labari don mutane su ƙara ɗaukar izina su ƙara imani su ƙara jin tsoron Allah wa haddasana Abu Bakar قال حدثنا خالد بن أحمد سليمان بن حيان كان الأزدي عن حميد حميد الطويل عن أنس بن مالك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga manzon Allah kala yace dakhaltul janna fa idha ana bi qasrin min dhahab na taba shiga aljanna sai naga wani bene qasr wani bene min dhahabin da aka gina shi da zinariya fa qultu liman hadha sai na tambayi mala'iku na ce wannan gidan fa ya bani sha'awa na wane ne a aljanna fa qalu suka ce li shabin min ƙuraishi wannan gidan Allah ya gina shi ne ma wani matashi cikin ƙuraishawa fadhanantu anni ana huwa da suka faɗi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na dauka ni suke ishara fa qultu nace liman huwa ku tantance mini nawaye fa qalu li umara suka ce na umar wannan hadisi sahihi ne shi ma eh, ibnu abi shayba ya ruwaito shi a cikin musannaf hakanan al'aduri a cikin shari'a haka imam Ahmad ibn Hanbal hakanan Tirmidhi da sauransu qala hadathana Abu Bakr qala hadathana Ali ibn Muslim an Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi yace dakhaltu aljannata fara'aytu fiha qasran min dhahab na shiga aljanna sai naga wani gida bene na zinariya fa'ajabani husnuhu kan shi ya burge ni fa qultu liman hadha nace wannan nawayi fa qila li umara aka ce na umar ne fa ma mana'ani an adkhulahu illa ma a'rifu min ghiratika ya aba hafs nabi ya ce babu abin da ya hana in shiga cikin gidan nan sai saboda abin da na sani na kishinka ya kai umar fa baka umaru sai umar ya fara kuka wa kala ya ce ya rasulallah ya ce haba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alayka aghar yanzu nan kuma saboda ni ba ni da kirki sai rasa wanda zan yi miki shi sai kai manzan Allah duk wannan falala a sanadiyawa na same ta yanzu kun ga wannan hadisi wannan kissa ta shiga tattartar annabi ya ga gidan Umar a aljanna kuma lura kun ga ya kawo mana riwaya farko daga Mu'adh dan Jabal ɗaya kenan sai kawo riwaya daga Anas dan Malik biyu yanzu ga riwaya ta uku daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda zai kara kawo mana kuma wata daga Jabir da kuma daga ainihin Buraida ga ta Jabir حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي يا جابر يجي ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dakhaltul jannata na shiga aljanna fara'aitu fiha daran aw qasran sai naga wani gida ko wani bene fa sami'tu sautan sai naji wata murya fa qultu liman hadha sai nace wannan gidan nawaye fa qila li umar aka ce gidan umar ne fa aradtu an adkhula na yi nufin na shiga fa zakartu ghairataka umar sai na tuna kishinka fa baka umaru wa qala ya rasulullah yugharu alayka sahaba manzo Allah wa ya isa ya kishi da kai wannan riwaya tana cikin sayo muslim da sunan nasa'i riwayar ainihin wato jabir dan abdullah ga wata riwaya har ila yau daga wane daga ainihin wato buraida qala hadathana abubakar qala hadathana zaid ibn al-hubabi an husayn ibn waqi zaid ibn waqi lin al-marwazi al-qadi kenan an abdullah ibn buraida an abihi buraida kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace maratu bi qasrin min dhahabin mushrafin murabba na wuce ta wani bene a cikin aljanna mushrif mushraf mushraf wanda kowa na iya ganin shi wato wanda yake outstanding murabba wanda yake da abin nan haka sukwaya fadin shi da tsawon shi duka daya fa qultu liman hadha alqasr ce wannan benin nawayi a ce aljanna dai gida har yayi fice yadda ka san koda a wata unguwa idan gida ya zama ya far kowanne kyau dole in an zo wucewa zai zama mushrafu ana kallon sa kuma dole a ce kai gidan waye wannan a qalu li rajulin min al-arab suka ce na wani balarabi mutum wa qultu ana arabi nabi ce musu na balarabi liman hadha al-qasr ku ga min nawaye qalu li rajulin min ummati muhammadin suka ce na wani mutum ne cikin al'umma don Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qultu ana muhammad tayi ne muhammadin liman hadal qasar nace ku gaya mun nawaye qalu li umar ibn al-khattab suka ce na umar dan khattab ne Allah ya kara masa ita riwaya ta nauke ne ta biyar go daga ainihin wato buraida riwaya ta shida ta ila daga abu hurairah ta zama kamar maimaikin to abin da kiso mu kalla anan shi kun ga waɗannan hadisan da suka zo a bayyana ma'anarsu take abin da suke nawa na farko tukunna kamar yadda mu'adhu ya mana shimfiɗa tabbatar gaskiyar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ya gani a farki da abin da ya gani a mafarki in ya bada labari abin da Allah ya san shi shi gaskiya ne mafarkin annabawa gaskiya ne da muhimmancin mafarki a wajen salihan bayi wanda yake yana iya zama wato hanyar bushara da kuma kasancewar falala ga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda da falalar wato alula za mu zo mu jawo akwai turwaye da aka ce an ga mata tana alula cewa a lahira duk da ba gidan ibada ba ne gidan sakamako ne amma ana akwai alula saboda falalarta sannan yana nuna mana wato wato irin gifaɗin ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da ya sani wanda suka wuce duk abin da ɗan adam zai iya sani amma duk da haka bai san gaibu ba domin da ya san gaibu yana ganin gidan nan zai gane nawa ne sai da ya tambaya ya sake tambaya ya sake tambaya duk malamai sun fitar da wannan sannan yana nuna irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya zama da mutane ya iya mu'asharan mutane shine in ka san irin ɗabi'ar mutum sai ka bi da shi yadda yake sai a zauna lafiya ya san Umar mutum ne mai tsananin kishi kan manta Umar shine wanda bai so mata shi ta ba masallaci ko ai ya taba ladewa ya bata tsoro tunda ba zai iya hana ta ba to ya san tsananin kishin Umar sai a wannan mafarkin ma sai da ya mu'amalance shi a wannan saboda haka mutum da aka sani mara hakuri misali ko mai ruwa ko mai dan bangan surutu to karka dinga mai abin da zai jaye wannan kuskuren wajen ka san mutum maroci ne sai ka kyale mai kayan shi ba sai ka dinga roƙon shi ba ka sa shi ruwa ka matsa mai idan ka san mutum yawan surutu ne kai wata bashi labari zai je ta daukan zunubi yuhaddithu bi kulli ma sami'a idan ka san mutum yawan fushi ne haka dinga tsokanar sa ko mun gane wannan wato husnul mu'ashara da kuma abin da ke cikin kishi na kyakkyawan kishi shine mutum ya dinga kishin iyalinsa domin inda kishin nan babu kyau da Allah ba zai faɗe shi a matsayin yabo ga Umar ba abdayus la da kulul janna da ire-iren dai abubuwan da malamai suka fitar a cikin nan malamai sun fitar da cewa ma wannan yana darajar iya mace a musulunci darajar ta shine zamanta a gida darajar shine kada kowa ya ganta sai mijinta darajar shine koda wani mutum ya ganta ya kau da kai kada ya kalle ta duk an cire a cikin waɗannan hadisan wannan fikihun da muke faɗa to yadda malamai suka yi kenan amma wannan hadisi yana daga cikin abin da wani takadari a Kano yake sukar musulunci da shi cewa to yanzu wannan yana nuna cewa ma Umar ma ya ma fa annabi ke kaga wannan bata ma taso wannan magana domin duk wanda ya karanta adabiyat na musulunci ya san ma'anan alwasila waj'alhu maqama ma'udan li zawatihi ko ati muhammadan alwasilata wal fadila alwasila shine gida na kololuwa a aljanna wanda ya wuce kowane gida to gida na kololuwa aljanna yana sama da wannan gidan amma bai hana wato a ga kyan wannan gidan ba kamar yadda misali a ce idan a unguwa akwai wani gida mafi kyau a cikin irin gidajen unguwa sai kuma ka shiga wata unguwa sai ka sake ganin wani gida shi ma mafi kyau a wannan unguwa ta biyu wanda wannan gidan mafi kyau a unguwa ta biyu aka yi shi wata unguwa ba ma gida bane mai kyau kuma wannan bai hana kai da kake wacce unguwa ta ɗaya kake da gida mai kyau a unguwa ta ɗaya bai hana ka ga wannan ya baka sha'awa ba kuma haka bane sai zama kana da rigan miliyan ɗaya ko motar miliyan biyar amma kaga ta dubu ɗari biyar kaga ta baka sha'awa ka ga riga sai ka ga wani aikin da aka wani sanda ka ya burge ka to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam na ɗaya kenan na biyu kuma shi annabi da ya faɗi wannan yanzu shi bai fahimci wannan magana ba sai ku sahabban nan har wajen guda biyar ko shida da suka rawaito hadisin nan da ba su fahimci haka ba sai ku ne kuka fahimci haka ku ne kuka fahimci wannan suka ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabin da ya faɗa hadisan suka inganta bai fahimci suka bane mun ga irin wannan shi yake jawo duk rigingimin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni kamar yadda nake faɗa kwanaki ni ban yadda akwai wani musulmi da ke kin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk musulmi duk mutum in dai musulmi ne wanda musulunci ya shiga zuciyarsa to musulunci ba zai shiga zuciyarsa ba sai ya kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da ya ga Umar amma saboda masharib na musulmai sun babbanta inda suke tsotso addini da sources ɗinsu na samun wato shiriya ko samun fahimtar addini ko ilimi ya bambanta to daga nan ne aka bambanta irin yadda mutane suke kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhalin sunna muna kallon shi da ma'aunin shari'a da ma'aunin sunna da ma'aunin alkur'ani su kuma su yan bid'a da sauran yan ɗariƙu suna kallon shi da ma'auni irin nasu to daga nan kaga ana samu wannan tatabu da zame yawa kowa kuma su yake a ce shi ne ke kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullun yadda yi waslan bi laila wa laila la tadibu la tadibu lahu bi dhaka kowa su yake a ce shi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai wanda zai dace asali shi ne wanda ya dace da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar na addini kuma yake akai Allah ka tabbatar da mu akan sunna malam ya sake cewa wa haddathana al-hufi قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله يتي دخلت على دخلت الجنة فرأيت امرأة ita ce wata riwaya da nake ishara na shiga aljanna sai naga wata mata tawaddau ta tawaddau ne asali tana alula ila janibi qasrin a kusa da wani bene fa qultu li fa qultu liman hadha alqasr sai nace gidan waye wannan fa qalu li umar ibn al-khattab suka ce gidan umar fa zakartu ghayrataka fa wallaitu mudbara sai na tuna fushinka sai na juya ne tafiya ta fa baka umar wa huwa fil majlisi Umar yana zaune a wajen sai ta kuka sun makala ya ce bi abi anta wa ummi na fansar maka da uwata da ubana alaika agharu aini ban isa ne kishi da kabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ita ce riwaya al-Imam an-Nasa'i a cikin fadailus sahaba zamu ga cewa akwai al'ana ta baqiyat ibn al-Walid wanda ta iya zama suka ga Isma'il wa da sana Amr ibn Usman qala da sana ibn Harb an az-Zabidi mithla daga Amr ibn Usman yace haddasana ibnu harbin wato muhammad ibnu harbin kenan al-khawlani sai kuma a wato wanda aka san da katibu zabidi an zabidi mun tana zabidi shine muhammad ibnu al-walid kenan mislahu irin wannan wa haddasana kamil ibn talha al-jahdari kenan قال حدثنا الليث بن سعد الامام الليث عن عقيل عن عن الزهري عن سعيد an abi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam mithlu ya ta kara kawo mana isnadoji ne da suke nuna irin wannan riwaya wadannan riwayoyin dukan su da isnadoji tabbatattu ne suna cikin littafin ash-shari'a na al-ajuri وحدثنا أيوب بن الوزان أيوب بن الوزان سنش محمد بن زياد قال حدثنا الوليد بن الوليد الوليد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله المخزومي آه عن عياش آه عن إسماعيل بن عياش daga Ismail ibn Ayyash an Muhammad ibn Muhajir daga Muhammad ibn Muhajir an Abi Sa'ad Khadim al-Hasan daga Abu Sa'ad wani wanda yake aiki a gidan a gidan Hassan wato al-Hasan al-Basri kenan wannan Abu Sa'ad majhuli ne ba a san waye shi an al-Hasan daga mai gidansa Hasan al-Basri an Abi Sa'id al-Khudri حدثهم يا باس حديث قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يجي إن الله يباهي بالناس عشية عرفة عامة الله ذي متاني أينهم واتو آه آه الفهدي رانا رانا عرفة gabaki daya wato kuma da Allah yake nunawa mala'iku yace ga mutane nan kun gansu nan duka sun je sun tsaya a Arafa kuma duka na gafarta musu wa inna Allah yubahi bi Umar khassa sannan kuma Allah yakan yi ma malaiku alfari ce ga bawa ranan Umar kun ga falalarsa wannan isnadi ne da ifi alasan basari mudallisi sannan kuma wannan da aka ce Abu Sa'id ba a san shi ba wa da sana Abu Musa insha Allah wato kamalan yayi shakka kenan game da wannan isnadin daga Abu Musa din ne ko wane ne Abu Musa shine Muhammad ibn Musalla ko قال حدثنا عبد الله بن داود التمار عبد الله بن داود التمار ضعيف انا عبد الرحمن ابن اخي محمد بن المنكدر دغا عبد الرحمن wanda za a iya cewa wato dan gidan dan uwan Muhammad ibn al-Muqaddas nifin kenan ko nis namiji nifi ko to nifi din Muhammad ibn al-Muqaddas dan dan uwa ko to wannan shi ma majhuli ne an Muhammad ibn Munkadir daga uncle ɗinsa kenan ko Muhammad ibn Munkadir an Jabir daga Jabir dan Abdullah qala Umar Umar yace qala Abu Bakar Abu Bakar yace Umar yace Abu Bakar khairun nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan Umar yace Abu Bakar shine mafificin mutane a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala Abu Bakar sai Abu Bakar ya amsa mai yace la in qulta zaka in ka faɗi haka laqad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu to ni kuma naji annabi na cewa ma tala'at ash-shamsu ala rajulin khairin min umar ba rana ba ta fitowa akan wani mutum da ya kai Umar falala ba wannan isnadi ne shi ma da'ifi saboda wacce illoli guda biyu Abdurrahman ibn Akhi Muhammad ibn Munkadir da kuma Dawud Abdullah ibn Dawud at-Tammar hadisin Tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'insa da Ibn Adi a cikin Al-Kamil fi Du'a Rijal da ibn da ibn da ibn da al-Uqayli a cikin ainihin wato addu'a fa kabir da ibn al-Jawzi a cikin al-Ilal al-Mutanahiya dukkanin su fitar da shi al-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi wa alal jami shi a cikin sayyid jami a cikin afwan da yafi jami yana cewa wannan hadisi ne wanda yake mawdu'i na ƙarya ne aka yi fada ma a cikin sassalar da'ifa to ga wani hadisi shi ma wanda ainihin wato shi ma mai rauni ne kwarai da gaske a cikin falalar umar قال حدثنا احمد ابن عبد المؤمن البصري المصري عفوا قال حدثنا حبيب ابن ابي رزيق to wannan mutum mai suna habib ibn abi ruzayq kadhabun ne inda al-muhaddisi kago isnadi ya mutuwar was qala hadathana abdullah ibn abid an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib an ubayy ibn ka'ab qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na jama'i yana cewa kana jibril alaihi salam yudhakiruni amra umara wa fada'ilahu jibril ya kasance yana mini bita akan sha'anin umar da bayani akan falalarsa fa qultu ya jibril sai nace ya kai jibril akhbirni an fada'il umar ibn al-khattab ka bani labarin falalar umar dan khattab فذكر الحديث يا امبتا حديثا wannan hadisi ne wanda yake mawdu'i ƙarya ne saboda mene saboda Habib ibn Abi Huzayl incan wanda kamar da Abu Dawud ya ce akzabun nas al-Imam al-Ajuri a cikin ash-Shari'a ya fitar da magana mai tsayi haka nan ainihin wato Ibn Adi a cikin al-Kamil fi Du'afa Rijal haka ibn jauzi a cikin ilimin tanahiya da cikin littafinsa al-mawdu'at na ibn jauzi kuma zahabi da yazo a cikin mawdu'at da ya mata ikhtisari yace batil bagona daga cikin adalcin ilimi da ya kamata mutum ya gudana akai wato muna magana akan fallar sayyidina Umar amma ba komai ne aka fara game da fallar shi za a karba ba sai abin da yake ya inganta ilimanci wanda yake za a iya karɓar shi babu illa amma yanzu wannan tunda bai inganta ba wajibi ne a bayyana rashin ingancinsa a bayyana cewa bai tabbata ba shi sa wajibi ne mutane su tashi su yi ilimi wanda zai ba su dama su tantance abubuwa yadda suke a ilimance ba yadda ake ɗaukar kowace shiriri ta a dinga danganta wa mutane masu falala da sauransu yanzu kamar wancan magana da muka ambata in ka koma littafin tufatul wadud bi akamil mawlid zaka ga ibnu qayyim ya kawo cewa babu wani hadisi da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a isnadance cewa an haife shi da shayinsa ko an haife shi da kulliya idan sa duka basu tabbata amma abu ne da kullun ake fada ake fada ana maimaitawa to su jahilai idan suka ji wani ya ce bai tabbata ba a shirme irin na jahilai sun ce ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kaji inda rigimar take kenan to kuma saboda jahilai za su jahilcin su ba zai hana faɗi ilimi ba dole idan karatu ya kawo kai za a faɗa dole in karatu ya kawo kai sai an faɗa wallahu almusta'an malai sake cewa wa haddathana ukbatu ibn al-mukrim قال حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية عن نافع عن ابن عمر سيد بن عامر يكي رواية دقى جويرية جويرية ولا سنة نمزل أداتن سنة جويرية أنا ساوى مزاشي أنا ساوى ماتا daga bayan ya zama al'ada ta hukunta kawai mata ake sanyawa kadai an nafi daga nafi'u an ibn umar an umar qala umar yace wa faqtu rabbi fi thalathatin na dace da Allah ubangiji na cikin abubuwa guda uku ma'ana na faɗi wani ra'ayi na ibda'in wata shawara sai kuma qur'ani ya sauka sai Allah ya goyi bayanta wannan su ake cewa awwaliyatu umar ababen da Umar ko kuma afwan muwafaqatu Umar muwafaqat abinda Umar ya faɗa ya dace da shari'a ko kuma awwaliyat shine abubuwan da shi Umar ne ya fara yin su a cikin tsarin musulunci fil hijabi game da hijabi sayyidina Umar dan Khattab kuma da zamu zo mu ji wata riwaya shine ya fara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah mutanen kirki da mutanen banza duk suna zuwa su ga gidanka su ga iyalanka ina ganin ya manzo Allah me zai hana ka hana mutane shiga gidanka shine hijab hijabi a harshen shari'a a islahin malamai da aka ce hijab ba sutura bace hijab kulle da muke cewa da su shine hijab kuma gani in kuma aka ce sutura ita kuma su ta jilba da aka shi albani da ya wuce ta mishi sami suna hijabul mar'atil muslima daga baya sai ya gane wannan naktar sai mai da shi jilbabul mar'atil muslima so da aka a yaren shari'a da aka ce hijabi abinda ake nufi killace mata a inda maza ba za su dinga ganin su sakaka ba shine abinda ba shi yake ce kulle mace ta zauna a gida ta zauna a ɗakinta ba ta fitowa sai inda bukata shine Allah ya saukar da ainihin wato fadin shi wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula to annabi sallallahu alaihi wasallama yayin matan shi wannan umarnin sannan Allah ya saukar da ya annabi kulli azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن تجزي الباب yake wato wajen in za su fito din kuma to su kusanto da jilbabin su to Umar dan Khattab shi ya fara ba da shawara akan wannan da can Larabawa ba su da al'adar killace matansu a inda wani ba bai gani ba wato da maza da mata duka ana cakuɗe ɗeniya kuma gidajen da ake yi ba su da katangu ba a sha makance su irin yadda kaga hanyar da ana yin gidaje a kudancin Najeriya hanyar da kudancin Najeriya a kuraren da ba su san al'adan an yi gida ya zama killatacce bane a ɗakuna ne kawai haka kaman abin nan kaman talit kawai ake yin su idan an shiga cikin ɗaki shine kawai ba za a ga mace ba da ta fito kuma ko kowa yana iya ganin ta to na ɗaya kenan sannan wa fi maqami ibrahim sai na umar yace kuma na dace da Allah ubangiji na game da maqamu ibrahim wannan wurin da aka ce sayyidina ibrahim alayhi salam akwai kafarsa da ya taka a cikin ka a wajen ka'aba kuma impression din ya warke inda yanzu aka saka wani gilashi din nan mai cold aka kebance shi shine maqamul ibrahim ko da Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla in maqami ibrahima musalla kuma ku yi riko da wurin ya zama wajen sallah to sayyidina umar shi ya fara bada shawara cewa me zai hana a dinga yin sallah a nan wajen ina ga har yanzu limamin ka'aba a daidai wurin yake tsayawa sai na umar shi ya fara ainihin wato yin wannan magana wafi usara badr usara ana cewa usara ana cewa asara ana cewa asra mufradin shi shine asir shine kamamme a wurin yaki prisoner of war to lokacin da aka kama mutanen Qurayshawa 70 din nan a Badar kamar da aka sani a tarihance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawaran sahabbai ya za a yi da su sai na bakar ya ce shi yana ganin waɗanda suke da ilimi a cikinsu a ba su aikin karantar da yayan musulmai wanda ba su da ilimin da su karantar su aika wa da ƴan uwansu daga makka su zo da kuɗi a fanshi su sai na ali kai mai shawara ka yace a kashe su kashe mata hanyar konawa umar kai kuma mai shawara ka yace ni ina ganin kowa a bashi ɗan uwan shi ya kashe to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗabi'arsa saboda sauƙinsa da sassaucinsa da rahamarsa duk abin da aka bashi zaɓi yakan zaɓi ne mafi sauƙi sai ga sai na bakar ya fi sauƙi sai ya zaɓa sai kuma Allah ya saukar da aya yana nuna cewa ina ma da ya bi zaɓin Umar shi ne faɗin Allah ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard bai dace ga wani annabi a ce yana da kamammun fursunoni da ya aje yana ta ansan kuɗi yana ba da fansarsa ba hatta yi fina fil ardi har sai ya jika ƙasa da jinin kafirai kaga Allah ya fifita ra'ayin Umar da manzo Allah sai ya riga ya zartar da wancan to wannan anan ya ambaci uku a wasu ruwayan da ga ya ambaci sama da uku domin abubuwan suna da yawa malamai sun lissafa su a muwafaqatu umar har sun wuce goma zamu ji wasu su insha Allah malai sake cewa wa da sana Abu Bakr قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن انس قال قال عمر عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث na dace da ubangiji na kan abu uku qultu law ittakhasta min maqami ibrahim musalla na ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me zai hana a dinga yin sallah a wajen maqam Ibrahim fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wattakhidu min maqami Ibrahim musalla wa qultu kuma na ce ya rasulullah ya manzo Allah innaka tadkhulu yadkhulu ala ahlika albarra wal fajir barra wal fajir kaga mutanen kirki da na banza suna shiga gidanka falau amarta ummahatil mu'minina bil hijab me bi hana ka killace matanka wa balagani ba'du ma a ma ba'du ma azainahu nisa sannan na samu labarin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta mishi ba daidai ba suna gaggaya mai magana suna hada mishi rikici a gida irin na mata da suka saba yi fa dakhaltu alaihinna Umar sai ya shiga cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'alna waja'altu astaqiquhunna wa aglidu lahunna yace na dinga bi daki daki ina musu wazi je daki wancan ce kiji tsoron Allah ya fara da yarsa yaje gun Aisha yaje gun wance yaje gun wance ku yanzu ku dinga wanzu Allah sai sun marshin kuya ashe ba ku da mutunci kaza kaza kaza kaza yana ta musu tankiya fa qultu fi ma aqulu na kuma ce musu daga cikin abin da nace wallahi na rinke muku da Allah la tantahiyanna in ko dai ku shiga kake yinku aw la yubaddilannahu azwajan khayran minkum ko kuma Allah ya canza mishi wanda suka fi ku hatta ataitu ala zainaba sai na je duk dakin zainab fa qultu ya fa qalat ya umar da yaje zai mata wa'azi shi ne ta mashi da yara abinda mata suka saba ce ya umar amma ka na fiye su yasu nan maye idu da sa'u kai umar kai ne za ka wazi a gina annabi shi bai sai wazi ba sai kai ta ce ka zai gidanka ya wazi mana ka gama da zai gidanka ya taurin mata ta mai martani ce kai kai ne ka iya wazi ko za ka ma gida annabi kana wazi sai jikin shi ya tsaye ce ka je kashe ɓarɓata jikinka mana ko ka je kashe wutar tsuriyarka mana inda dai ka san mata suna yi inda za ka wace mace wa'azi ko kai mata wata nasiya ce ka ji ba inda kai a gidanka bai kake ji ko kai a gidanka ba a rigimar ne ka ji ɗan renin wayo duk malamar da suke wa'azi haka mata suke musu ba duk malamin da kaji wani mashhurin malamin shahara da wa'azin mata da zaka ji action din da mata suke a kai sai ka sha mamaki balantana kuma ƴan uwansu mata din masu wa'azi ce ita ma take faɗa mijinta ma me kaza kaza kaza sai dai an kawo wata shuba ko wani uzuri da za a ki cin moriyar wa'azi to wannan haka mata suke Allah ya saka musu da alheri mai gafarta mana mu da su to shi ne sai Allah ya saukar da asa rabbuhu an in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna ubangijinsa ya ga damar idan da annabi zai sake ku to da ya canza masa da mace ku khairan min kunna waɗanda suka fi ku alkhairi Allah zai zaba mushi wasu mata da suka fi ku alkhairi to da aka musu wannan barazanan da aka musu wannan wone din shine sannan mata suka shiga taitayin su shine sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su ya ainihin wato yi musu wannan ya ba su zaɓi ɗin cewa wata ke son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ta faɗa wanda ba ta so to ita ma ta faɗa a je a sake ta a yi mata mutu'atu talaq Nabi sallallahu alaihi wasallam fara da Aisha tace yace wata da ke shawara da iyayen ki tace ba sai na shawara ba ni akan ka ba sai na shawara da kai ba kai nake so dukkan suka zaɓi zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ya musu tukunci da cewa yanzu ba a yarda annabi ya auri wata ba eh ba a yarda ma ya canza ba wala an tubaddala bi inna min azwajin wala adabaka husnu kunna kaga sauran mutane ai ya halasta kana da mata dan da kaga wata ka fi santa ya halasta ba kazo kamar da Allah ya ce wa idan aradtu mustibdala zawjin makana zawjin ya halasta to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kulle mishi wannan kofa halascin cewa tunda matan nan suka zaɓe shi suka ce shi suke so duniya da lahira sun zama ummahatul mu'mini kuma daga yau la yahallaka nisa'u min ba'd wata mata bata halasta gare ka ba bayan yanzu wala anta baddala bihinna min azwajin ko bi halasta ka ka saki wata ka canza da wata ba walau ajabaka husnuhunna komai kyan da ka gani na wata kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam anan amma takaita mishi halaccin mata a da sauran mutane kuma aka ce fanki ma tsabala minan nisa kuma ko da mutum ya kai hudu aka ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin idan ka so ka canza wata mata da wata wata ce da wani kin tsara ka riga ka ba wannan wata sadaki mai girma kada ka ku gumin shi kar ku karba kar ku karba daga hannunsu saboda haka wannan shine abin da aka ambata a nan na ainihin labarin wasu daga cikin abin nan muwafaqatu Umar inda Umar dan Khattab ya dace da ainihin wato Allah ubangijinsa wanda yake da gaske ne Umar mutum ne wanda yake mulham ana yin mishi ilhama yana dacewa da jamdakatar babban mutum ne cikin manyan mutane a cikin shari'a musulunci game da muke gani Allah ubangiji ya kara masa yarda da shi da sauran sahabbai ina ganin tun da gaba ne wato mala ya gama da tarjama ko kuma falala ta sayyidina Umar dan Khattab a daidai wannan waje zai shiga kuma mutum na gaba shine fadla falala na sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu an sayyid sahaba shi zamu ji a darasi na gaba insha Allah da wannan muke cewa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh